thalitha aya ta uku cikin ayoyin da ibnu taymiya ya kawo masu nuna irin fadin ilimin Allah ko aya ta uku qaulu fada ta shi Allah tabaaraka wa ta'ala da yace wa ma tahmilu min unsa unsa mace ko wace iri wa ma tahmilu ba ta daukar ciki wala ta dawa haka ba ta haihuwar cikin nan illa bi ilmi sai da sanin Allah fadda yayi ko sanda matarka ta ɗau ciki ai baka sani ba to shi Allah ba wata mace kuma macen nan ku ba sai ta ɗan adam ba kowace iri ko ta icce balle ta dabba ko ƙwaro duk macen da ka ɗaukar ciki ba mai ɗaukar ciki haka ba ta haihuwar ciki nan sai tare da ilimin Allah kaga ya ce wa ma maɗin nan ta wa mata hamilu nafiya ta nafi ce to sai unsa ita ko ta zo nikira an nakira tufi siyaƙin nafi tufidul umuma yana fa'idantar da umumi don haka yana fa'idan kowace irin mace mace nan ta dan adam ce ta dabba ce ta ƙwaro ce ta itace ce ta hudu wata mace da ka ɗaukar ciki ba duk abin da an mace mai ɗaukar ciki to ba ɗaukar ciki sai tare sanin Allah haka in ta ɗauki cikin nan kuma ba ta haihuwa kuma sai tare da sanin Allah don Allah ya sani to ashe kenan wa iya misalta ilimin Allah kaga ilimin Allah ya game komi ya ce unsa shi ko kalmar unsa wa mata hamilu min unsa fa'ilu ta hamilu shi ne fa'ili na ta hamilu ta hamilu shi ne fi'ili unsa sai ya zan fa'ili lakin na sai dai shi kalmar unsa mu'arrabun ana ya mai li'irabi bidan macin muƙaddaratin ala'akarihi da damma wadda za a ƙaddara a kan ƙarshe na dibe unsa yana da damma to ga li'irabi tun da matsayin fa'ili yace matsayin fa'ili me a asali ga fa'ili damma ma dalla fa'ilun marfu'un bi dammatin ko to yanzu yanzu kaddara ta ɗaya za a yi tunda babu wanda za ka yi ka samu unsa damma amma za mu kaddara tunda fa'ili ne to za a kaddara damma a ƙarshe nai mana amin zuhuriha abinda ya hana bayyana ta mai hana ta bayyana to kwalan kwalan wani wuri sai a ce fa'ilun marfu'un bidan matin zahiratan ko bidan matin zahiratan fi akhirihi daddan ma bayyananna to nan kaddarawa ɗaya za mu yi za mu kaddara unsa fa'ili ne don haka damma a ƙarshe ne abinda ya hana bayyanarta ishtigalul mahalli shagalan mahallin bi harakata harfin da wasali da haraka ta harafi da harakata harfin jarri da haraka ta harafin jarra azza'id wanda yake ƙari ne ina harafin jarra yake min madalla wa ma tahmilu min untha to ita ko shi ko harafin jarra in yazo don harafin da yazo baya ne miza ai mai jarra kasara to madalla to min din ga ita ta hana awa untha jarra bayyananna ayi mata damma bayyananna duk da yake fa'ili ce muna tare to sai ya ce bi harakata harfin jarri saboda haraka ta harafin jarra azza'id wanda yake shi harafin nan na jarra min din nan azza'id ƙari ne abinda a ƙari duk wanda in ka cire shi ma'ana ba ta canzawa to za mu ɗauka ƙari ne to yanzu bari mu cire min mu gani sai ka ce wa mata hamilu unsa ma'ana ta yi ko ba ta yi ba ta yi don haka ashe min ɗin nan kenan ziyada ce wahuna ishkalun to akwai rikici a nan kaifa ta ƙulu za'idun yaya za ka ce ƙari wale su fil ƙura'ani za'ir alhali ko babu abin da a ƙari cikin ƙura'ani duk abin da gan cikin ƙura'ani yana da ma'ana to ya za ka kira min ɗin nan ƙari fal jawabu abin da a ansa annahu za'idun min haythu al-i'rabi ta gefen al-i'rabi malaman nahawu to ta gefen al-i'rabi min ɗin nan za'ida ce saboda mi saboda in ka cire ta li'irabi bai lalacewa wa ma tahmilu untha ka gani ma'ana na nan lafiya lau to amma min haithul ma'ana amma ta gefen ma'ana ya an ka ce a fassara kawai ba ta gefen li'irabi ba falahu fa'ida shi wannan harafin da an ka kira za'id ƙari yana da fa'ida yana da dalilin kawo shi ba haka ɗaya gaban za Allah ya kawo shi ba walaysa fil qur'ani shay'un za'idun duk cikin qur'ani ba wani abu da ya zan ƙari la fa'ida ta min wanda bai da wata fa'ida ƙari ɗaya na a ko kaji an ce harafi kaza ƙari ne ma'ana ta gefen malaman nahawu amma ta gefen ma'ana harafin nan da an kace makari yana da fa'ida ashe ba ƙari bane yana da fa'ida mafi yawa in ka ga min ana kawo ta don takidi muna tare to to ina yake yace duk cikin laysa fil walaysa fil qur'ani babu cikin qur'ani shay'un wani abu za'idun wanda a ƙari la fa'idata min wanda babu fa'ida gare shi wale hada na ƙulu saboda haka za mu ce huwa za'idun wannan harafi na min da ya zo cikin wannan ayat wa ma ta hamilu min untha za'idun ƙari ne bi ma'ana da ma'anar annahu la ya khillu bil i'rabi bai lalata li i'rabi idza hudifa in an shafe shi shi an ma'anar zama ne ƙari bai lalata li i'rabi in an shafe za'idun ƙari min haithul ma'ana ta gefen ma'ana yazidu fihi da yake ƙaruwa ciki ne wa ƙauluhu faɗa ta min unsa wa ma ta hamilu min unsa ya shimulu cewa unsa an ka kawo shi na kira yana ƙunsa ayyi unsa ko wace irin mace ba wai sai mace ɗan adam ba ɗaya ba sawa'un adamiya daɗa macen nan ta ɗan adam ce au hayawaniyatin ukhra au hayawaniyatin ukhra ko ko mace ce ta wata dabba ta daban macen ɗan adam ko macen wata dabba ko wace ya kunshi ko wace mace saboda na kira ce ta zo ga sayaki na nafi allazi yahmilu hayawanan ko allazi yahmilu duk abin da ke yin ciki allazi yahmilu abin da ke yin ciki hayawanan na na na dan adam wa eh eh eh eh hayawanan na dabba ko allazi yahmilu abin da ke yin ciki hayawanan na dabbobi wadihun bayyane ki annahu dakhilun fil aya cewa ya shigo cikin wannan ayar duk wata dabba wadda ke ciki inda tana ɗaukar ciki ta haihu to bai ƙarare yake cewa ya shigo cikin umumin wannan aya kaba ƙaritin kamar saniya wa ba'irin da raƙuma kaga babu ba'iratin ita ba ta da ta'ut tanisi wa ba'irin da raƙuma wa shatin maimakon ba'irin sai ya ce naqatin don ita ammacin raƙuma wa shatin da akuya wa ma ajba zalika da abin da ya kama da haka duk waɗannan sun shigo cikin umumin unsa ɗin ce ne yanga waya da fi zalika kuma yana shigowa dai cikin wannan allazi ya hamilu wanda ke ɗaukar ciki albaid na kwai wasu ba ganin kwai suka yi ba haihuwa suka yi ba kwai suka yi kwan suka haihuwa kwan sai ya kyankyashe abinda a ciki kaɗu yuri kamar tsuntsaye la'annal da domin kwai fi jofe ɗa'iri cikin cikin tsuntsuwa hamlin matsayin ciki ne to duka babu tsuntsuwar da ke yin kwai irin su kwari kaga duk ba haihuwa suka kwai suka yi duk dai wata halitta mai yin kwai duk sun shigo muna tare to babu mai ɗaukar ciki ba wata mace ko ta mecece da ka ɗaukar ciki face Allah yana sani da ita wa qauluhu wala tada'u kuma ba ta haifuwa wad'u kaga aji abu kaga aji cikin ta kenan kamar yadda Allah ke ce cikin Qur'ani game da idda masu ciki yace wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ana hamlahunna su ko mata masu ciki abinda ajalin idda su an yada'ana su aji cikunan nan nasu ma'ana ta haihi cikin nan da in yanzu ga an ka saki mace ta haihu yan anjima shike ta ƙara idda muna tare to to yana yake wala ta da hakan ga mace mai ciki ba ta haihuwa illa bi ilimi sai da ilimin Allah fabtida'ul hamli don hakan ga faruwar ciki bi ilmin lahi yana faruwa ne da sanin Allah wanta ha'u haka karewa ta haihuwa ta yi wa khurujul janin da fitowar ta yi bi ilmin lahi azza wajalla duka wannan ba'i ne sai da sanin Allah mai girma da buwaya kaga wannan na nuna ashe Allah ya san komi ba abin da ya fita daga sanin Allah al'ayatun rabi'a aya ta hudu cikin jerin gwanon ayoyin da ibn taimiyya ya kawo masu nuna ilimin Allah faɗin ilimin Allah ƙauluhu faɗa ta shi Allah da ya ce lita'alamu annallaha ala kulli shay'in qadirun wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma yayi magana halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai Allah ya ce mun faɗa muku wannan ne cewa mu mun ka halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai ko lita'alamu domin ku san annallaha cewa lalle Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne akan kome daya wa annallaha kuma domin kusancewa lalle Allah kad ahada bi kulli shay'in ilma ya kewaye da sani game da komi biyu domin ku tabbatar da ikon Allah akan komi da kuma sanin Allah a kewaye wa ilimin Allah akan komi lita'alamu lamun dinnan lamun lita'alili lamun lam dinnan ta lita'alamu lamun ana kiranta lamun illa illa dalili me dalilin da yasa kai yi kaza saboda kaza shi ita ce lamun illa kama wal khayla wal bigala wal hamira litakuluha wazina mun halicci dawakai da eh litarkabuha eh to haka nace ai litakulu shortcut na ne to litarkabuha ai halicci don ku hawa wazina kuma ku yi kawa Malla Abubakar Gumi ya ce ci shi an mafi girma ga amfanin doki. To ina yake. A'a, hawa shi an mafi ga doki shi yasa Allah ya ambace shi. Ya ce wannan kuma cewa an yi don a hau bai hana a ci. An faɗi mafi girman amfani ne ne. To, to ina yake. To Allah ya ce wal khayla dawakai wal bigala da alfadarai wal hamir jakuna an halicce su ne litarkabuha don me domin ku hausu wazinatan kuma ku kwalliya da su ku kawa da su kaga lamul illa kenan litarkabuha to sai ya ce allamu lita'alillamun dinnan la lita'alamu lamul illa ce la'anna Allah qala saboda farkon ayat Allah ya ce Allahun ladhi khalaqa sab'a samawacin Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai wa min al-ard ga kasai kuma mithlahunna su ma ya halicci kwatankwacin su su ma kasai kenan ya halicce su bakwai ya tanazzalu al-amru bainahunna umurnan Allah yana saukowa tsakanin su Allah ya yi haka ne lita'alamu domin ku san annallaha ala kulli shay'in qadirun cewa lalle Allah mai iko ne akan kome wa annallaha qad ahada bi kulli shay'in ilma kaga lamul lamul illa kenan faqad khalaqa hadhihi as-samawati as-sab'i haqiqa Allah ya halicci waɗannan sammai bakwai wal ardina as-sab'i da kuma ƙasai bakwai wa a'lamana bi zalika sanar da mu game da haka lina alama don me saboda musan annallaha ala kulli shay'in qadirun cewa lalle Allah mai iko ne akan kome kuma cewa Allah ya kewaye da sani game da kome to da yace annallaha ala kulli shay'in qadirun don kusan Allah mai iko ne kaga ashe kenan alqadir yana cikin sunayen Allah alqudra tana daga cikin siffofin Allah to ma hiya alqudra me ya qudra hiya wasfun ita dai siffa ce ya ta makanu bihil fa'il wanda yake yiwa ga mai aiki min alfi'il ya aikata aiki biduna ajizun ba tare da kasawa ba ikon yin kaza yana nuna ikon da an gare ka na ya abin nan ba tare ka kasa ba muna tare shine kudura fa huwa ala kulli shay'in qadir don haka shi Allah mai iko ne akan yin komi komi Allah na iya yi ya kaduru ala ijadil ma'adumi Allah yana da iko akan samar da abin da babu shi wa ala idamil mawjud haka Allah na da iko akan rasar da abin da a saman me da can akwai shi Allah ya destroyin dinai yana da iko da can babu shi Allah ya samar da shi duk yana da iko akan haka nan fasamawatu sammai wal ardu da kasai kanat ma'dumatan sun kasance babu su da babu su ko fakalaka hallahu azza wa jalla sai daga baya Allah mai girma da ya halicce su wa aujadaha ya samar da su ala hadan nizam akan wannan tsari da suke albadi mai ban shawa wa annan la don kaga ashe halittu ne akwai sadda babu su kuma akwai sadda za a yi kuma babu su don ya ce zai nade su wadda kaza ana nade takarda haka za a nade sama haka wadda kaza ana ita barba haka za a nade kasa yau mutum baddalul ardu gairal ardi sai a kawo wata sama ba wagga ba a kawo wata kasa ba wagga ba waɗanda a nade su akai a jingine yau mana ɗawi sama a kaɗai ya sijillil kutubi yadda muke ranar da za mu naɗe sama irin yadda ake naɗe takardu na littafai yadda kasa ana naɗe takarda to haka da Allah zai naɗe sama hadda ya yi wa annallaha kuma domin kusancewa lalle Allah kada a hada ilma haƙiƙa yayi zagaye da ilimi bi kulli shay'in game da komai ba abinda ya fita daga ilimin Allah kulli shay'in komi as-sagiru karamin abu ne wal kabiru da babba wal muta'alliqu bi fi'lihi abinda ke ratayuwa da aikin Allah aw bi fi'li ibadi ko ko mai ratayuwa da aikin bayi ne duk Allah ya sani abinda ke kaman mu mutane wayyemu Allah to kaga da mu da dabbobi da itace da ruwa da duwatsu da kaga duk aikin Allah kenan amma teburin gawayi shi dan adam mota da jirgin sama da jirgin kasa jirgin ruwa da mashin da sauransu duk dan adam ne to da abin da ke ratayuwa da abin da Allah yayi da abin da ke ratayuwa ga mu ƴan adam mun kai duk Allah ya sani wallawa khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halitta ku shi kuma ya halicci abinda kuke aikatawa ashe kenan tunda da mu da ayyukan mu shi ya halicce mu ashe ya san duk abinda muke yi madalla wa ina yake wal madi da abinda ya shude duk Allah ya san da shi amma kai yanzu abinda an kayo shekaran jiya sai an tuna ma ka mamance da wasu balle abinda an kayo kana yaro wallahiqu da wanda zai zo in future baiwa da zowa ba kamar zaben 2027 Allah ya san wanda za a yi ya san waɗanda za su halarta zaben ya san waɗanda za su ci ya san waɗanda za su haɗu a 2020 amma kai duk baka sani ba wal hadar da wanda ake ciki na yanzu duk Allah ya sani da abin da ya wuce da wanda zai zo da wanda ake ciki duk Allah ya kullu zalika duk wannan kada a hada Allah subhanahu bihi ilman duk Allah ya zagaye da ilimi game da shi duk Allah ya san da shi ashe kenan akwai mai ilimi kamar Allah madalla wa zikirun lahi ta'alal ilma wal ƙudura ko ku wa zakaran lahu ta'alal ilma Allah maɗaukaki ya ambaci ilimi wal ƙudura da ƙudura cikin wannan ayar ba'adal halki bayan halitta ya ce lita'alamu annan laha ala kulle shay'in ƙadirun wa annan laha ƙada haɗa bi kulle shay'in ilma bayan ya ce Allahun ladi khallaka sab'a samawatin Allah ya ambaci ilimi da ƙudura bayan ya ambaci halitta cikin wannan ayat ashe ya nuna kenan Allah mai ilimi ne Allah mai iko ne sannan Allah mai halitta ne ga sunaye don haka daga cikin siffofi ne siffa ta ilimi siffa ta ƙudura sannan siffa kuma ta halitta muna tare la'annal khalaqa domin halitta la yatimmu bai cika illa bi ilmin wa ƙudura sai tare da ilimi da ƙudura in baka da ilimi sannan baka da ikon ya abu kana iya halitta tai don haka ba iya halitta ba mai iya halitta sai wanda yake yana da ilimi kuma yana da iko ga halitta abin nan yanzu yadda ka so ka yi dan adam kana iya yi baka iya yi baka da ilimin yi nai kuma baka iya da ikon yi nai wadda lalatul khalqi dalili na halitta alal ilmi akan ilimi wal kudura da kudura min babi dalalatul talazumi yana daga babin dalilin lizimtar abu ka gani zama ne mai ilimi zama ne mai kudura shi ya lizimta ya zama mai halitta muna tare wa ƙasa baka ya gabata mun yoshi baya anna dalalatul asma'i cewa daluluwa na sunayen Allah alastifati akan siffofi suna kaza yana dalilantarwa akan siffa kaza suna kaza yana dalilantarwa akan siffa kaza dalilantarwa sunaye akan siffofi salasatu anwa'in ya kasu kashi uku mun yoshi baya kwanaki in kuna tunowa madallato ne ya kamata mu tsaya tambihun kaga wata magana ce sabuwa to to madalla kaga duk dai waɗannan ayoyin suna nuna irin faɗin ilimin Allah ba mai ilimi shi yasa Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ko abinda aka yi gidanka baka sani ba to abinda ya shahe ka ma baka sani ba yanzu in mutun ya san in yattahi yanzu ga in mun ka hita mota za ta buge shi yana bai hanyar nan kaga bai bai hanya amma tunda baka sani ba sai ka bi ta ije ka sai a bugo mana ɗaya a ce ga can a ije amma dai da sauki